الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na tara ga watan zulqa'ida haka ne ko hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1446 daidai da bakwai ga watan biyar miladiya ta 2025 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci na jibois da ke cikin wannan unguwa mai albarka ta tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin nan na fathul majid da sharhi kitabin tauhid na sheikh muhammad ibn abdulwahab wanda ainihin wato muka fara karantawa kafin azumi kuma bayan mun gama mukaddima sai ya zamanto gaba ta zo daidai lokacin da za a tafi hutun azumi wanda wannan ya sa muka tafi hutu kuma yau allah cikin hikimarsa da kaddarawarsa ya yadda mu dawo domin ci gaba da karatu daga inda muka tsaya muna kuma roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa mun yi muwafaka a cikin abin da muka gabatar cikin watan Ramadan Allah madaukakin sarki ya sanya muna cikin yantattun bayi a watan Ramadan Allah ya sa muna daga cikin waɗanda suka dace da daren Lailatul Qadri a cikin watan Ramadan sannan muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara mana lafiya da imani da tsawon kwana domin ci gaba da a raya wannan ibada ta ramadan shekaru masu zuwa wannan kuma shine zai zama darasi na shida a cikin wannan littafi mai albarka qala al-musannif rahimahullahu ta'ala kitabu tauhid a mawallafin littafin Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala sai ya buɗe babi na farko ce kitabu tauhid wato littafin tauhidi littafin tsantsanta Allah da bauta littafin kadaita Allah madaukakin sarki a rububiyya da uluhiyya da kuma al'asma wa sifat littafi ne wanda zai karantar da mu yanda mutum zai zama tantagariyar mai tauhidi yanda kuma zai zamanto mai nisanta shirka matukan nisanta da aka yi ce kitabu tauhid to kamar yadda muka sani sharhi ne na shi wannan littafi kitabu tauhid da aka zai mana sharhin wannan jumla ta kitabu tauhid sharh kitab kalmar kitab masdarun masdari ne na kataba yaktubu kitaban wa kitabatan wa katiban wato madarar kalma ce da aka wato aka, aka masdarinta daga kataba ne ya ainihin wato rubuta yaktubu yana rubutawa kitaban wato littafin rubutu kenan wa kitabatan wa kutuban wa madarul madda alal jam ta inda wannan kalma ta kewaya ta zagayo tana komawa ne akan ma'anar aljam tattarawa kalmar kitab tana nufin tattarawa wa minhu daga nan ne ma za ka iya cewa takattaba banu fulani ƙabilar ruwa ƙabilar suwa ne takattaba ai ijtama'u sun haɗu sun tattaru walkatibatu shi yasa ake cewa alkatibatu li jama'atil khayl ga ainihin wato jama'a mahaya doki sai a ce musu alkatiba rindinar mahaya doki sai a ce alkatiba an kira su da alkatiba saboda haɗuwarsu da yawa guri guda walkitabatu bilkalam haka shi yasa ake cewa alkitabatu rubutu bilkalami da alkalami me yasa ake cewa alkitabatu bilkalam lijtima'il kalimat saboda haɗuwar jeran giyar kalmomi wal hurufi da haɗuwar cincirin dan haruffa su suke haɗuwa in ana rubuta su sai a ce alkitabatu bilkalam me yasa saboda haɗuwar kalmomi da haɗuwar haruffa wa summiyal kitabu kitaban an ambaci littafi da suna littafi ko an ambaci alkitab da suna alkitab li jam'ihi ma wudi'a lahu saboda ya tattare abin da aka zuba a cikinsa da hakan aka ce kitabu tauhid kamar ana so a gaya ma wata matattara ta tauhidi kenan shi ma'ana kalmar kitab tunda mun ji cewa duk in ka zagaya inda duk kalmar ta sar aka sarrafa ta kataba yaktubu kitaban wa kitabatan wa kutuban har ma mun ji ana iya cewa takattaba ana amfani da alkatibatu alkitabatu bil kalam duk wannan yana ba da ma'anar haɗuwa da tattaruwa guri guda dakan aka tattare wani bayani aka jumulce shi a cikin wani abu sai a ce kitab shi sa zai dinga wato littafin abin da ya kunsa ya tattare abubuwa masu yawa waɗanda suna da alaƙa da tauhidi shine ma'anar kitab da ya ce kitab kuma ya zama mudaf a tauhidi ya zama mudafun ilai wannan sai ya zamanto shi kitab ɗin matattara a tauhid na tauhidi والتوحيد to tunda sharhi ne ya ɗauki kalmar alkitab ya mana fashin bakinta sai ya ce to shi kuma tauhidin nawa'ani nau'i biyu ne tauhidun fil ma'rifati wal ithbat wa huwa tauhidur rububiyyati wal asma'i was sifat shi tauhidi nau'i biyu ne akwai tauhidin al ma'rifa sanin Allah wal ithbat da kuma tabbatarwa wa huwa tauhidun rububiyya wannan shi ake nufi da tauhidun ar-rububiyya wato tauhidin wato kadaita Allah a ubangijin takarsa a matsayinsa na ubangiji mai halitta mai ainihin wato gudanar da halitta din to kadaita shi a wannan babin shi ake nufi da tauhidin rububiyya shine ma'ana tauhidul ma'rifa sanin Allah a matsayin shine mai halitta shine mai gudanar da halitta shine mai saukar da ruwan sama shine mai azurtawa shine mai talautarwa shine mai dagawa shine mai saukewa wal asma'i was sifat da kuma wato sanin sunayen Allah da sufofinsa da kuma kadaita Allah a sunayensa da kadaita shi a sufofinsa ba shi da tamka ba shi da takwara a suna babu wanda ya kama da shi a sifa to wannan nau'in shi ake kira da tauhidun fil ma'rifati wal ithbat wanda shi ya fi shahara da tauhidin rububiyya wal asma'i was sifat wa tauhidun fil talabi wal qasad tauhidi na biyu shine tauhidin da ake cewa tauhidun fil talabi tauhidin nema wal qasadi da nufi wa huwa tauhidul ilahiyya wannan shine tauhidul ilahiyya wal ibada shi ake kira da kadaita Allah shine tauhidul ilahiyya wato kadaita Allah a allantakarsa wal ibadati da kadaita Allah a ibada wannan shi ake kira da tauhidul uluhiyya ko tauhidul ilahiyya da ana kiran shi da haka ko tauhidul ibada tunda an yarda shi ya yi halitta shi ke gudanar da halittar to kuma a yarda shi kaɗai ya cancanta a bautata masa wannan shine nau'o'in tauhidi guda biyu duk da cewa za ka ga wani lokaci an ce nau'i uku ne to malam ya haɗe nau'o'in guda biyu a cikin guda ɗaya shine wasu sai su ce tauhidul rububiyya tauhidul uluhiyya tauhidul asma'i was sifat to al asma'u was sifat sai malam ya kunshe shi cikin tauhidin ar-rububiyya sannan sai kuma yace nau'i na biyu shine tauhidul ilahiyya an fahimta fal awwal قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى العلامة ابن القيم الله يجكن صدرهما يتي وأما توحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب فهو نوعان ابن القيم شما زي قارة فتودة مسألة فيدي سيتي أما جمدا توحيد النن wanda manzannin Allah gabaki ɗaya suka yi kira zuwa gare shi, littattafan da Allah ya saukar suka saukar da shi, fahuwa nau'ani shi wannan tauhidin nau'i biyu ne. Tauhidun fil ma'rifati wal isbat wa tauhidun fil talabi wal qasad. Tauhidin ma'arifa wal isbat shine tauhidin rububiyya kenan wa tauhidun fi talabi wal qasar shine tauhidul ilahiyya ko uluhiyya fal awwal na farkon huwa ithbatu haqiqati zatir rabb ta'ala shine tabbatar da haƙiƙanin zatin ubangiji madaukakin sarki wa sifatihi da tabbatar da sifofin Allah wa af'alihi da ayyukansa wa asma'ihi da sunayensa wa takallumihi da zancensa bi kutubihi da littattafansa wa taklimihi da zancensa liman sha'a ga duk wanda ya ga damar yayi magana da shi min ibadihi daga bayinsa wa ithbati umumi qada'ihi da tabbatar da dukkan hukuncin Allah wa qadarihi da kaddararsa wa, hiki, wa, hik, wa, wa hikamihi da kuma wato hikimominsa وقد أفسح القرآن عن هذا النوع جد الإفساح lalle hakika alkur'ani ya yi bayani sosai game da wannan nau'in bayani wanda babu sama da shi alkur'ani ya yi bayani game da wannan nau'i na tauhidu isbati hakikati zatin rab wa sifatihi wa afa'alihi wa asma'ihi وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن شاء من عباده وإثبات عموم قضائه وقدره وحكم وحكمه to irin wannan tauhidin alkur'ani ya yi bayani game da irin wannan ƙarshen bayani kama fi awwali suratul hadid kamar yadda ka karanta suratul hadid sabbaha lillahi ma fi samawati wal ardi wa huwal azizul hakim له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم كاغا wannan sura ta buɗe da bayani game da wannan tauhidi na farko shine tauhidin sanin Allah wa surati taha haka in ka karanta suratu taha wa akhiril hashar da kuma ƙarshen suratul hashar in ka karanta suratu taha ma anzalna alaykal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzila mimman khalaqal arda was samawati al ula ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi har zuwa inda yace lahul asma'ul husna to in ka karanta nan za ga shi ma yana sake bayani waɗannan ayoyin game da tauhidin farko shine tauhidin nau'in farko na tauhidin rububiyya wa akhirul hashar haka in ka tafi ƙarshen suratul hashar huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash shahada huwa arrahmanur rahim huwa Allahu al-khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna har zuwa ƙarshen surar shi ma ya sake fito maka da sunayen Allah da sifofinsa wanda yana tabbatar maka da wannan tauhidi nau'i na farko wa awwali tanzilis sajada da kuma farkon alif lam mim ainihin tanzil ma'ana suratu sajada wa awwali ali imran da farkon suratu ali imran wa suratul ikhlas bi kamiliha da suratul ikhlas ga baki ɗayanta wa gairi zalika da wannan haka wannan duk wuraren nan da kaji an ambata duk suna bayani ne game da tauhidin nan nau'in farko tauhidin rububiyya duk in ka karanta za ka ko dai ana bayani a waɗannan wuraren waɗannan surorin da malam ya ambata mana duk in ka je ka karanta za ka ko dai ana bayani game da wani aiki na Allah ko ana bayani game da sunan Allah ko ana bayani game da wata sifa ta Allah madaukakin sarki ko ana bayani game da shi kansa zatin Allah subhanahu wataala ko kuma ana bayani game da tabbatar da kaddararsa da hukuncinsa annau'u thani nau'i na biyu ma tadammanat suratu qul ya ayyuhal kafirun nau'in tauhidi na biyu shine nau'in da suratul kafirun ta kunsa in ka karanta suratul kafirun tana magana akan nau'in tauhidi na biyu wa qauluhu ta'ala da fadin Allah ta'ala qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun wannan ayar ita ma tana magana game da nau'in tauhidi na biyu tauhidul tauhidul uluhiyya in ka karanta qul ya ayyuhal kafirun ka ce ya ku kafirai wato shi sa a ƙarshe za ka jance lakum dinukum waliyaddi wannan babi shi kuma wannan nau'in nau'i ne na lalle lalle a bawa Allah haƙƙinsa kar a ɗauki haƙƙin Allah a bawa ne aya ta biyu kuma cikin suratu ali imran qul ya ahlul kitab Allah ta'ala ya ce ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce da ahlul ka ce ya ku ahlul kitabi ma abota littafi ta'alau ku taho ila kalimatin izuwa ga wata magana wata kalma sawa'in bainana wa bainakum da za ta daidaita tsakaninmu da ku mu zama abu daya kaga kenan so ake a zama abu daya ba zai yiwu ba kai kana cewa Allah ɗaya ne wani yana cewa Allah uku ne wani yana cewa Isa dan Allah ne wani ya ɗauki hakin Allah ya ba wani shehinsa wani ya allantar da shehinsa kuma a ce duk a ita tafiya a haka kawai ba tsangwama kowa ya addininsa a'a ba haka ba wannan ba ka'ida ba ce in haka ne ba hikimar aiko manzanni ba hikimar saukar da littafai tunda kowa an san da fahimtarsa kowa akwai abin da ya kudirce ya da shi da sai a kyala mutane su tafi haka amma Allah ya aiko annabawa dan su kira mutane lalle a cikin wannan fagamniya da rudani akwai gaskiyar to a kira mutane zuwa ga gaskiyar a ja mutane zuwa ga abin da yake shine daidai da haka ba za a ce kowa kaga nan ma Allah ta'ala cewa yayi kace da su ahlul kitab yahudu da nasara kace da su ta'alau me zai hana ku zo ne mai dialogue mu zauna da ku ila kalimatin kaga yana kiran zai ce ka kira su zuwa ga wata kalma wata kalma ce wannan wadda za ta daidaita tsakanin ahlul kitabi da musulmi su zama abu daya kalmar tauhidi ce la ilaha illallah shine ila kalimatin ku zo mana zuwa ga wata kalma sawa'in bainana wa bainakum wanda za ta daidaita tsakanin mu da ku kamar an ce wace kalma ce wadda za ta daidaita tsakanin wato ahlul kitab da musulmi kaga ashe hatta musulmin ashe barin wannan kalmar ta yi shi sa suka zama daban-daban tunda an ce ahalul kitabi ma za su iya zama daidai da musulmi in suka yadda da wannan kalmar to me ya kawo baraka da rabuwar kai tsakanin su musulmin a tsakankanin su wannan kalmar ce suka bari domin ba wai su da suke da awon musulunci ba har wa'anda ba musulmi ba wannan kalmar za ta iya daidaita su zama ainihin daidai wa daida tare da wa'anda suke musulmi shine Allah na abu da illallah kada mu bauta wa kowa sai Allah kada mu bauta wa kowa sai Allah kar mu roƙi kowa sai Allah kar mu nemi taimakon kowa sai Allah shine Allah na abu da illallah wala nushrik wala nushrika bihi shay'a kada mu shirka da shi da komai komai kankanta wannan abin kada mu shirka da Allah da shi wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban kada wasu musu mayar da wasu alloli kada wasu musu mayar da wasu daga cikin mu kuma ab iyayen giji mutum an san shi an san lokacin da aka haife shi yana da iyaye yana da yan uwa yana ci yana sha yana shiga bayan gari yana iya mutuwa sannan a ɗauki ainihin haƙƙin Allah na Ubangijintaka na Allahntaka a bashi, a dinga roƙonsa a madadin a roƙi Allah, a dinga kamun ƙafa da shi maimakon a kai kamun ƙafa da Allah. To Allah ta'ala sai ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa su kansu alul kitab abin da ya kawo baraka abin da ya kawo ainihin wato muka zama daban su daban rashin haɗuwar mu a nan ne babu yanda za a yi in ce Allah ɗaya ne ka ce Allah uku ne kuma duk mu tafi tare ai ba daidai muke ba lalle kai daban ni daban in kana so mu zama daidai to sai dai ka bar wannan da'awa ka bar wannan aƙida ta cewa Allah uku ne ko Isa Allah ne ko Maryam Allah ce ka dawo ka bautata wa Allah shi shi kaɗai ka yadda kamar yadda na yadda sannan kada wasu su mayar da wasu alloli min dunillahi ba Allah ba fa in tawallau idan suka ki in suka juya baya faƙulu ku musulmi ku ce ushhadu ku shaida bi anna muslimuna mu kan musulmi ne mun miƙa wuya zuwa ga Allah to kaga wannan ayar da qul ya ayyuhal kafirun dukkanin ta aya ce wadda take magana akan wato tauhidi nau'i na biyu shine tauhidin ainihin uluhiyya wa awwalu surati tanzilil kitab da kuma farkon suratu alif lam mim tanzil suratu sajada wa akhiruha da ƙarshenta wa awwalu surati yunus yunus da farkon suratu yunus yunus wa wasaduha da tsakiyar suratu yunus wa akhiruha da ƙarshen suratu yunus duk in ka je ka karanta suna magana ne ayoyin akan tauhidul uluhiyya kamar yadda muka karanto wasu surorin gacan a baya dukkaninsu in ka karanta suna magana akan tauhidul rububiyya ko dai suna magana akan sunan Allah, sufofin Allah, aikin Allah da sauransu. Su ko waɗannan ayoyin suna magana ne akan babu wani mahaluki duk girmansa da ya cancanta a bautata masa ba Allah ba babu shi. Wa'innan ayoyin duk da malayin ishara zuwa gare su in ka koma duk suna tabbatar da tauhidul uluhiyya. Wa wani suratul Arab malam bai tsaya iya nan bai ce da farkon suratul Arab je ka karanta. wa akhiruha da ƙarshen suratul a'raf Allah farkon suratul a'raf ya bude da bayani akan tauhidul uluhiyya cewa duk haƙƙin bauta nasa ne in dai ibada ce ba a yi wa kowa ita sai Allah sannan ya kuma dawowa ya sake jaddadawa a ƙarshen surar ya sake jaddada tauhidul uluhiyya cewa ba fa a bautawa kowa sai Allah ba fa a ɗaukan haƙƙin Allah a bawa wani ba a yi wa jumlatu suratul an'am da kuma gabaki ɗayan suratul an'am ma ita tana magana ne akan tauhidul uluhiyya wa galibu suwaril qur'an kai da mafi yawan surorin alqur'ani mafi yawan surorin alqur'ani suna magana ne akan kadaita Allah da bauta da rashin yi masa kishiya bal kullu suratin fil qur'an malai ce kai abbar ma aita ta kare duk wata sura da ta zo cikin alkur'ani fahiyya mutadamminatun li naw'ayi tauhid in ka kalli sura ta kunshi nau'o'in guda biyu na tauhidi shahidatun bihi kuma wannan sura tana mai ba da shaida akan nau'o'in tauhidi nan guda biyu da'iyatun ilaihi kuma kowace sura in ka karanta cikin alkur'ani in dai kana tadabburin surorin ayoyin alkur'ani to za ka ga wannan sura tana kira zuwa ga nau'o'in tauhidin nan guda biyu ko dai tana magana akan tana kira zuwa ga tauhidin uluhiyya ko zuwa ga tauhidin rububiyya fa innal qur'ana domin in ka mu'amalanci alqur'ani in ka kalle shi imma khabarun anillahi ta'ala ko dai ka ji ana baka labari game da Allah madaukakin sarki wane ne Allah wa asma'ihi ko ka ji ana baka labari game da sunayensa wa sifatihi in ka karanta alkur'ani zaka ji wani lokaci ana baka labari game da sufofin Allah wa af'alihi da ayyukansa wa aqwalihi da maganganunsa fa huwa tauhidul ilmi al khabari to duk sanda ka ji ka karanto wata sura ko ka karanta wata aya ana baka labari game da waye Allah ko me ya sunayen Allah ko sufofin Allah ko ayyukansa ko maganganunsa wannan shi ake kira da tauhidul ilimi alkhabari tauhidi na ilimi kuma na bada labari wa imma da'awatun ila ibadati ko kuma in kana karanta alkur'ani za ga ko dai wata ayar in kana karanta ta ko wata sura zaka ji tana kira zuwa ga bauta masa wahadahu shi kadai la sharika lahu bai da abokin tarayya wa khal'u ma yu'badu min duni da tumbuke da tuɓe dukkan wani abin da ake bauta ba shi ba fa huwa tauhidul iradi at-talabi to irin wannan tauhidin shi ake kira da at-tauhidul iradi da kuma ko kuma at-tauhidul talabi an gane ko da haka duk wanda yake karanta alkur'ani kuma yana tadabburi ma'ana yana zurfafa tunani game da ayoyin alkur'ani to zai ga duk ayar da ya karanta ko dai ta zama labari ake bayarwa game da Allah ko kuma kira ake zuwa ga bautawa Allah shi kadai ba tare da hada shi da abokin tarayya ba wa imma amrun wa nahyun ko kuma in kana karantun kana karatun alkur'ani ko dai kaji ana baka umarni ne ko ana hana ka wa ilzamun bi ta'ati da kuma lazumta maka yi wa Allah da'a wa amrihi da umarninsa wa nahyihi da haninsa fa huwa huququt tauhid to wannan kuma shine haƙoƙin tauhidi wa mukammilatuhu da abubuwan da suke kammala su cike tauhidi in kana neman abubuwan da suke sa tauhidi ya zama kamili cikakken tauhidi to shine in Allah ya umarce ka kayi in ya hane ka ka hannu wa imma khabarun an ikrami ahli tauhid in ku har ka karanta wata aya baka ji ana baka labari game da Allah ba a cikinta baka ji ana baka labari game ko baka ji ana kiran ka zuwa ga bautawa Allah ba baka ji wani umarni ko hani ba to za ka samu khabarun ana baka labari an ikrami ahalin tauhidi game da karramawa da girmama ma'abuta tauhidi wa ma fa'ala bihim fi duniya da abinda Allah ya yi musu tun a nan duniya wa ma yukrimuhum bihi fil akhira da kuma abinda zai karrama su da shi a lahira fa huwa jaza'u tauhidihi wannan shine kamar sakamakon kadaita shi da suka yi da haka in ka ji kana karanta alkur'ani ba ka fahimtar wa'annan sakonnin to gaskiya ba ka gane sakon alkur'ani ma damar kana fahimtar sakon alkur'ani to ba zai yi baka karanta alkur'ani ba ka ji ana taba maka wa'annan wuraren da ka ji an faɗa maka baya yanzu wa imma ko kuma in kana karanta alkur'ani zaka ji khabarun wasu ayoyin labari ake baka an ahalin shirki game da mushirikai ma'abota shirka masu hada Allah da wani a ibada wa ma fa'ala bihim da irin abin da Allah ya yi musu fi duniya a nan duniya minan nakal na narko da azaba, wa ma ya bihim da irin abin da zai saukar musu fil ba a ƙarshe fil minan azabi na azaba, fa huwa jaza'u man kharaja an hukumin tauhid kaga kamar ana baka labari game da hukuncin ko sakamakon wanda ya fice daga cikin hukuncin tauhidi. wayannan abubuwan guda biyar lalle in kana karanta duk surar da ka ɗauka cikin alkur'ani ka karanta ta za ka tsinci ɗaya daga cikin abubuwan nan guda biyar ko dai labari ake baka game da waye Allah ko kiranka ake zuwa ka bauta wa Allah shi shi kadai ko kuma umarni ake baka ko hali ko kuma ana baka labari game da masu tauhidi da ƙarshen al'amarinsu tun a nan duniya da kuma lahira ko kuma ana labarta maka mummunar aƙiban mushrikai da masu shirka tun a nan duniya da kuma irin tanadi mai muni da Allah mafi muni da Allah ya yi musu a lahira don haka falƙur'anu kulluhu alƙur'ani gabaki ɗayansa fi tauhidi wa huquqihi wa jaza'ihi gaba ɗaya alƙur'ani ma magana yake game da at-tauhidi ta Allah wa huquqihi da haƙoƙin Allah ko haƙoƙin tauhidi waje za'ihi da sakamakon tauhidi da masu tauhidi wa fi sha'anin shirki kuma alkur'ani gabaɗinsa yana magana ne game da al'amarin shirka wa ahalihi da masu shirka waje za'ihim da kuma sakamakon da Allah zai yi wa masu shirka intaha qala shaykhul islam shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullah yace at-tauhidul ladhi ja'at bihi ar-rusul tauhidin da fa manzannin Allah suka zo da shi, innama kawai ya tazammanu isbatal ilahiyyati lillahi wahada. Wannan tauhidin yana ƙunsar tabbatar da allantaka ga Allah shi kadai, bi an kamar yaya, bi an ya shahada, shi ne mutum ya shaida Allah ilaha illallah. babu wani wanda ake bautata wa sai Allah la yu'ba la ya'budu ya zama baya bauta wa kowa illa iyahu sai Allah shi kadai wala ya tawakkalu bai dogara illa alaihi sai ga Allah wala yuwali illa lahu baya soyayya da jibunta illa lahu sai sabida Allah wala yu'adi baya adawa illa fihi sai a cikin abin da ya shafi haƙƙin Allah na tauhidi wala ya amalu baya yin aiki illa li ajalihi duk aikin da kaga yana yi yana yi ne li ajalihi saboda shi wa zalika yatadammanu ithbata ma athbatahu li nafsi da kaga kenan tauhidin da manzannin Allah suke kiran mutane zuwa gare shi ya kunshi wato tabbatar da allantaka ga Allah duk wani manzo aikin da ya zo yi kenan tabbatar da allantaka ga Allah shine a shaida a kuma yadda ba wanda ya cancanta a bautata masa sai Allah ya zama mutum bai bauta wa kowa sai Allah bai dogara da kowa baya da baya tawakkali wato sai ga Allah sannan baya jibinta baya kauna sai saboda Allah haka baya adawa sai saboda shi sannan kuma baya aiki sai saboda shi wa zalika yatadammanu ithbata ma athbatahu li nafsi sannan wa zalika wannan tauhidin yatadammanu yana kunsar ithbata ma athbatahu li nafsi tabbatar da abinda Allah ya tabbatar wa kansa shi min al asma'i na sunaye was sifati da sifofi da haka alkur'ani yana kunshe da wannan ko dai ya kunshi tabbatar da wato tabbatar da abin da Allah ya tabbatar wa kansa na sunaye da sufofi domin ba a wato kirawa Allah suna ba a tsirar suna a jingina wa Allah ba a yi ba a tsagar wata sifa kawai a jingina wa Allah sai in Allah ne ya sufanta kansa da shi wannan sifar ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sufanta Allah da wannan sifa qala ta'ala ubangiji ta'ala yace wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa arrahmanur rahim wa ilahukum ubangijinku ilahun wahid abin bauta ne guda ɗaya tak la ilaha illa huwa babu wani abin bauta sai shi arrahman mai rahama arrahimu mai jin kai suratu al-baqara aya ta 163 وقال تعالى الله تعالى يتي وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وقال الله الله يتي لا تتخذوا إلهين اثنين kada ku riƙi wani abin bauta guda biyu kar ku riƙi wani abin bauta guda biyu kuna bauta wa Allah kuna bauta masa kuna kiran Allah kuna kiransa kuna roƙon Allah kuna roƙonsa kuna neman agajin Allah kuna neman agajinsa kuna tsoron Allah kuna tsoronsa ba a yi wa Allah haka Allah ta'ala ya ce la tattakhidhu ilahi nithlay babu wani mahaluki da girmansa da matsayinsa da kasaitarsa ta kai a allantar da shi ko a ɗauki wani haƙƙi da Allah a bashi la mala'ika makusanci la wani manzo abin aikowa ballantana ragowar mutane kuma innama huwa ilahun wahid innama huwa ilahun wahid shi kawai huwa ilahun wahid shi Allah ne wahidun tilo shi kadai fa iya ya farhaboni Allah ya ce ni kadai za ku ji tsoro suratul nahl aya ta 51 wa qala ta'ala Allah ta'ala yace wa man yad'u ma Allah ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihu al-kafirun Allah yace wa man yad'u ma Allah ilahan akhar duk wanda ya bauta wa wani ubangiji daban tare da Allah yana bautar Allah yana bautar wani ba Allah ba la burhana lahu bihi bai da wata hujja ba tare da wani dalili ko wata hujja ba game da hakan ba ko wata hujja da za ta sa ka haɗa Allah da wani babu ita inna ma hisafa inna ma hisabu inda rabbi hisabinsa yana wurin ubangijinsa kadai innahu la yuflihul kafirun lalle yanda al'amarin yake la yuflihul kafiruna baya rabautar da kafirai Allah baya rabautar da kafirai kafiri baya taba rabauta suratul mu'minun aya ta 117 wa qala ta'ala Allah ta'ala ce was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan ya'budun Allah ce was'al man arsalna min qablika tambayi waɗanda muka aika gabaninka min rusulina daga manzanninmu tambayi manzannin da muka aika gabanin kai mu aika ka a ja'alna min dunin rahmani alihatan yu'badun da ɗai mun taɓa sanya wani abin bauta da ake bautawa tare da Allah ka tambayi manzannin da suka gabace ka babu wani manzo da aka bashi dama ko aka bawa mutanensa damar su haɗa Allah da wani babu tun da Allah yake aiko annaba da manzanni ba a taɓa samu ba shi yasa Allah ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam was'al man arsalna min qablika wa man arsalna min qablika min rusulina tambayi manzannin da muka aika gabaninka aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun da dai mun taɓa sanya wani abun bauta tare da Allah ko mun taɓa sanya wani abun bauta da za a bautawa ba Allah ba suratul zukhruf aya ta 45 wa akhbara an kulli nabiyyin Allah ta'ala ya ba da labari game da kowane annabi min al-anbiya daga annabawan Allah annahum da'awun nasa cewa kowane annabi cikin annabawan Allah sun kirayi mutanensu ila ibadatillahi wahada izuwa ga bautawa Allah shi kadai la sharika lahu bai da abokin tarayya wa qal Allah ta'ala ce qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima wal ladina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda Allah ta'ala ce kad kanat lakum uswatun hasana haƙiƙa kyakkyawan koyi ya kasance gare ku fi Ibrahim game da sha'anin Annabi Ibrahim ku da kuke da Annabi Ibrahim ai kuna da role model kuna da wanda ya kamata ku yi koyi da shi kyakkyawan koyin ku kamata ya zama ga Annabi Ibrahim alaihi salam wallazina ma'ahu da waɗanda suke tare da shi iz qalu ka tuna lokacin da suka ce liƙaumihim ga mutanensu inna bura'a'u minkum ba mu ba ku wa mimma ta'buduna min dunillah da duk abin da kuke bautawa ba Allah ba kafarna bikum mun kafurce muku mun kafurce da ku wa bada bainana wa bainakum al'adawa qiyayya wal baghdha da gaba ta riga ta bayyana tsakaninmu da ku abadan har abada hatta tuminu billahi wahdahu har sai kun dawo kun yi imani da Allah shi kadai babu yanda za a mutane suna shirka a ce a zauna lafiya na sauran zaman lafiya ana shirka ana daukin hakkin Allah ana bawa wani abun halitta kuma yana zaune kinkirinkin an dauki hakkin Allah an allantar da shi kuma ya karba kuma yana ta halakar da mutane yana ta jan mutane zuwa ga wannan mummunar hanya kuma a ce a yi shiru ai sai mun yi koyi da annabi Ibrahim duk wanda ya hau wannan layin a shata layi da shi a tura shi gefe ka tuna lokacin da annabi ibrahim da waɗanda suka yi imani da shi suka ce wa mutanensu inna bara'u minkum mu kan mun baran baran da ku da duk abin da kuke bauta wanda ba Allah ba mun kafirce muku kuma kiyayya da gaba ta riga ta bayyana tsakaninmu da ku ba zama lafiya hatta tuminu billahi wahada suratul mumtahana aya ta hudu wa qala anil mushrikin Allah madaukakin sarki game da mushrikai yace innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina li sha'irin majnun Allah ta'ala ce innahum ka gansu su din nan kanu sun kasance idza qila lahum duk sanda aka ce da su la ilaha illa Allah ku ce la ilaha illallah ba abin bautawa da gaskiya sai Allah ya saka biruna sai su girman kai wa yaquluna zaka ji suna cewa a inna la tariku alihatina yanzu za mu bar iyayen gijinmu li sha'irin majnun saboda wani mawaki mai tabin hankali wai annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake kiran su na a daina shirka a daina bautawa wani ba Allah ba wai shine sha'ir shine majnun mutane ga su sune majnunai amma suna jingina jin suna jingina tabin hankali zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam suratul safat aya ta 35 zuwa 36 wa hadha fi fi wa hadha fi fil qur'ani kathirun wannan a cikin alqur'ani yana da yawa irin waɗannan bayanan a cikin alqur'ani suna da yawa walaysa almuradu bit tauhid yan uwa abun nufi da tauhidi abun da ake nufi da tauhidi ba wai tauhidi yana nufin mujarrada tauhidin rububiyya ba ana nufin tsagoran ta Allah a rububiya shi yake nufi da tauhidi ba dan ka ce Allah shi ya halicci sama shi ya halicci ƙasa shi yake saukar da ruwan sama shi yake azurtawa har yanzu baka ce komai ba wannan dan kana da wannan tauhidin kafirai ma suna da irin wannan tauhidin in dai ka tsaya iya nan a matsayin tauhidi to sauran arnawa duk su ma suna da irin wannan tauhidin naka kamar yadda za mu ji ayoyin alkur'ani akan haka da haka aka ce tauhidi ba wai ana nufin mujarrada tauhidin rububiya ba kawai tsagwaran tauhidin rububiya wato ta Allah a rububiya a wato ubangijintaka ba shi kadai ake nufi da tauhidi ba wa huwa atiqadun wato shi shine kudurce annallaha wahdahu cewa Allah shi kadai khalaqal alam shi ya halicci halittu gaba daya kama yadhunnu zalika man yadhunnu min ahli kalam kaman yanda masu tsammanin irin wannan tauhidin tauhidi ne cikakke daga cikin malaman falsafa ko abota ilmul kalam wata tasawuf da sufaye wannan irin tauhidin sufaye ne suna ganin kawai in dai ka yarda Allah shi ya halicci sama shi ya halicci kasa dan ka je ka yi wa shehi sujada ba komai dan kayo shehi ruku'u kayi masa sujada kayi ka roki shehi duk wannan ba komai tunda dai ka yarda Allah wancan shi ya halicci sama shi ya halicci kasa wannan tauhidin shine tauhidin almutakallimun da almutasawwifun wa yadhunnu haula'i irin waɗannan suna tsammanin annahum idza athbatu zalika wai in sun tabbatar da haka bi dalili da dalili faqad athbatu gayat tauhidi kamar suna ganin sun tabbatar da makurar tauhidi wa annahum idza shahidu hadha kuma suna ganin wai idan suka shaida wannan wa fanau fihi suka narke a cikin sa faqad fanau fi gayatu tauhid wai sun gama narkewa a cikin makurar tauhidi suna ganin suka narke a tauhidin rububiyya to ai su kam sun kai makura a narkewa a tauhidi fa innar rajula mala yace domin haƙiƙa mutum lau aqarra bima yastahiqu rabb da zai yadda ya kuma tabbatar da abin da Allah wato da abin da Ubangiji ya cancance shi minas sifati na sufofi wa nazzahahu ya kuma tsarkake Allah an kulli ma yunazzahu anhu daga dukkan abin da ake tsarkake Allah daga gare shi wa aqarra bi annahu wahdahu kuma ya yadda cewa Allah shi kadai ne khaliqu kulli shay'in shi ya halicci komai lam yakun muwahhidan har yanzu bai zama mai tauhidi ba dan mutum ya yarda da waɗannan ba har yanzu ba mai tauhidi ba ne kar mutum ya dinga gani ai ya yarda cewa bima ya sahi rabb ya yarda da duk abin da ubangiji ya cancanta na sufofi ya yarda da duk sufofin Allah ya yarda da su kuma yana tsarkake Allah daga dukkan abin da ake tsarkake Allah daga gare shi sannan ya yarda Allah shi kadai ya halicci komai to dan mutum yana da irin wannan a zuciyarsa lam yakun muwahhidan har yanzu bai zama mai tauhidi ba hatta ya shahada har sai ya yarda ya shaida Allah ilaha illallah wahdahu sai ya yarda kuma babu wanda ya cancanta a bauta masa sai Allah shi kadai fa yaqirru bi anna Allah ya yarda cewa Allah wahdahu shi kadai huwal ilahul mustahiqu lil ibada shine ubangijin da ya cancanci bauta ba zai yi ba kawai dan ya yarda da wancan kuma ga yana bauta wani ya yarda haƙƙin Allah na bauta za a iya ba wani kuma ya ce shi mai tauhidi ba zai yi ba har sai ya yarda cewa haƙƙin bauta na Allah ne shi kaɗai. Wa yaltazimu bi ibadatin lahi wahdahu kuma sai an ga ya lazumci bauta wa Allah shi kaɗai la sharika lahu bai da abokin tarayya. wal ilahu abinda ake nufi da al ilahu huwal ma'aluhul ma'bud shine abin bauta allazi yastahiqu al ibadata wanda ya cancanci bauta wa laysa huwal ilahu bi ma'ana al qadir al khalq ba wai ana nufin ubangiji da ma'anar mai iko akan halitta kadai ba fa idza fassara al mufassiru al ilah idan wani mai fassara ya fassara kalmar al ilahu bi ma'ana al qadiru al ikhtira' da ma'anar wai ai ana nufin al'ilahu shine mai iko akan kirkira da kaga wa ataka da kuma ya kudurci haka cewa anna hadha huwa akhassu wasfil ila cewa kagar halitta wannan ita ce mafi keɓantuwa cikin sufofin ubangiji waja'ala ithbata hadha kuma ya sanya tabbatar da hakan tabbatar da wannan huwal gayata fi tauhidi kamar shine makura a tauhidi a kadaita Allah kama ya fa'alu zalika man ya fa'aluhu kamar yanda wanda suke aikata haka suna nan suna aikatawa min mutakallimati sifatiya daga cikin almutakallimati sifatiya waɗanda suke masu ilmul kalam a abin da ya shafi sufofin Allah wa huwa allazi yaqulunahu an abil hasan wa atba'ihi irin wannan aƙidar ita ce wadda ake faɗa ake jingina ta zuwa ga abil hasan al-ash'ari wa atba'ihi da almajiransa ko magoya bayansa lam ya'rif haqiqatat tauhid to duk wanda ya tsaya a iya wancan a matsayin wai shi yayi tauhidi to har yanzu bai san haƙiƙanin tauhidi ba lam ya'rif haqiqatat tauhid har yanzu bai san haƙiƙanin tauhidi ba allazi ba'atha Allahu bihi rasulahu irin tauhidin da Allah ya aiko manzansa da shi har yanzu bai fahimce shi ba fa inna mushrikil arab domin mushrikan larabawa kanu muqirrina to ai su ma suna sun yadda bi anna Allah wahdahu sun yadda cewa Allah shi kadai khaliqu kulli shay shi halicci komai in dai tauhidi shine ka ce Allah ka yadda Allah shi halicci komai to ai mushrikan larabawa ma su ma sun yadda cewa Allah shi halicci komai amma wannan bai hana a gaya musu sunan su ɗayan ka cewa su mushrikai bane ina fata an gane da haka dan ka ce Allah shi halicci komai amma kana da aqidar kowa Allah ne to me amfanin ka ce Allah shi halicci komai wa kanu ma'a hadha sun kasance tare da wannan tauhidin da suke da shi na cewa Allah shi halicci komai amma mushriki na mushrikai ne masu da wani suna sai mushrikai qala ta'ala Allah ta'ala ce wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikuna wa ma yu'minu aktharuhum billah mafi yawancin su ba su imani da Allah illa wa hum mushrikuna sai suna yin shirka kaji ko kaga mutum yana a lokaci guda yana haɗa ziddani auna ƙidani abubuwan da ba sa haɗuwa guri guda sai mutum ya ce zai haɗa su Allah da kansa ya ce mafi yawansu ba su yin imani da Allah sai kuma alhalin su suna mushrikai kaga kenan imaninsu da Allah bai fitar da su daga mushrikai ba saboda irin imanin da suka yi ba imani bane wanda yake fitar da su daga cikin layin mushrikai imani ne wanda sun yarda Allah shi ya halicci komai shi ya halicci sama shi ya halicci ƙasa to inda gizo yake saka to tunda kun yarda shi ya halicci komai to ku zo ku bauta masa shi ga da ce a ai akwai akwai gumaka akwai kaza akwai akwai wayanda zamu yi kamun kafa da su su kai mu zuwa ga Allah akwai kaza akwai kaza sai kuma a kama biye biye suratu yusuf aya ta 106 qalat ta'ifatun min as-salaf wasu daga cikin magabata sun ce tas'aluhum man khalaqa as-samawati wal ard fa yaquluna Allah tas'aluhum tambaye suka ji man khalaqa as-samawati ka tambayi mushrikai ko mushrikan larabawa ka ce musu waye ya halicci sammai da ƙasa fa yaquluna Allah za su ce maka Allah ne wa hum ma'a hadha amma fa tare da hakan ya abuduna gairahu suna bautawa wani sa baya ba zani kenan in har sun yadda Allah shi ya halicci sammai ya halicci ƙasa to me yasa kuma suke bautawa wani ba shi ba zakarahu ibn kathir ibn kathir ya ambaci wannan magana ya ruwaice ta daga ibn abbas da mujahid da ata da ikrima da sha'abi da qatada da dhahak da abdurrahman ibn zaid ibn aslam kamar yadda Muhammad Hamid Al-Faqi ya faɗa. Qala Allah ta'ala, lokaci yayi? To, an ce lokaci yayi. sai mu tsaya qala Allah ta'ala din abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah